saboda me akwai suturar liman قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن عتبة بن ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال يتي عن كربودك عبد الله بن عباس الله يكرم سيدايتي أقبلت راكبا على أتان يتي نازو إنا هيكر كم كم جاكاتا جاكينا كو جاكاتا wa ana yawma idin qad nahaztu al-ihtilama yace lokacin na girma na kusa balaga mana ya girma wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli lin-nasi bi mina a lokacin manzon Allah yana mutane sallah a mina famarartu bayna yaday ba'd as-saffi yace sai na shige gaban safin mutane ina tafiya gaban su fa nazaltu naje inda zan je na sauka fa arsaltu atana tarta'u wa dakhaltu fi as-saffi sai na saki jakar tana tafiya ko jaki yana tafiya ko jakar tana tafiya sai na sauka na je na shiga sahu falam yunkir zalika alayya ahadun ba wanda ya ce min kayi kuskure kuma ba wanda ya isa ya yi kuskure sahabban manzo Allah su ganshi su kyale shi akan haka bambanci kenan tsakanin sallar ka kai kadai da sallah kana bin liman liman ya zama suturanka kenan قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة وسعد بن أبي وقاص yakan shige gaban sahu yana tafiya kuma ana sallah to ana bin liman kenan qala yahya qala malik wa ana ara zalika wasi'an imam malik yace ai ina ganin wannan akwai yalwa ba ta ba takurawa a ciki idza uqimati salatu wa ba'da an yuhrima al-imamu ولم يجد المرء مدخلا الى المسجد الا بين الصفوف yace ai ba damuwa an yalwata ai akwai sassauci in aka tayar da in aka tayar da sallah liman yayi kabbara aka fara sallah mutum ya zo ba inda zai bi shi gaban sahu mutane zai ya bi gaban sahu mutane gashi ana yi ko ina amma baka yi saka bi gaban liman ba ko mutum shi kadai yana sallah ka bi gaban shi shi yasa sutura ko kuwan ka zo ya hana kaucewa qala wa haddathani an malikin أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال يتي سيدنا علي بن أبي طالب الله يكرم سيدايتي لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي ويدو أبن ديك يزي وشي قبن مي صلى بايا سا صلى تلالاتي قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم wannan riwayan abdulrazak ne akwai rauni a ciki in riwayar ta inganta ma'ana duk abin da zai wuce gaban mai sallah bai ba ya kamar da aka ce ai abin da ke bata sallah alkalbul aswad wal mace mai haila ko ba sa bata sallah in jina na aisha ibn an salim ibn abdullahi anna abdullahi ibn umar kana yaqulu la yaqta'u salata shay'un mimma yamur bayna yadayil musalli babu sutratil musalli fi safari babin da ya zo mutum yana tafiya zai sallah menene zai zama suturarsa zai iya sa motarsa ta zama sutura ko dabban da yake haye ko menene alawa haddasani ya haya an malikin annahu balagahu anna abdullahi ibn umara kana yastatiru bi rahilatihi idza salla abdullahi dan umar in zai sallah shi kadai a daji ko a hanya shi ya sa dabbarsa ta zama ita ce suturarsa yana kallonta yana sallah duk abin da zai zo ya wuce sai ya shige gaban dabban kenan ba zai shige tsakanin shi da dabban ba qala wa haddathani an malik an hisham ibn urwa anna abahu kana yusalli fi sahara'i ila ghairi sutratin wa in mutum ya salla a daji shi kadai ma ba lallai sai ya sa sutura ba tunda ba wanda zai zo ya shige babu mashi babu mashi hasba fi salati babin da ya zo na shafan kasa a cikin sallah kana sallah ko za ka yi sujada haka tattar kasa haka i wannan aikin ya isa ya bata sallah ko kuwa bai isa ya bata sallah ba قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي جعفر القاري انه قال يتي رايت عبد الله بن عمر اذا اهوى ليسجد مسح على الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا وعبد الله بن عمر in yana sallah zai yi sallah zai yi sujjada to inda zai yi sujjada in akwai eh, mm, duwatsu ko s- tsakuwa ko menene da menene sai shishare kaɗan kaɗan haka ne ba sai ya shagala ba shi ya shagala da aiki mai tsawo ba baya wannan aikin baya ɓata sallah ba kowane aiki ke ɓata sallah ba kuma ba a ce in za ka yi sujjada kana ganin abin da zai cutar da kai ka kyale shi ba a'a sai ka gyara wajen sai ka yi sallah wannan ba shi cikin jafa'i ba shi cikin komai yana cikin kare lafiyar ka ne sannan kuma wannan aikin da kai ba shi ba shi cikin ayyukan da ke bata sallah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallah yana rike da umama in zai ruku ya aje ta in ya dago ya dauke ta in zai sujada ya aje ta in ya dago ya dauke ta duk ba ayyuka bane to wa'annan ayyuka ba su isa su bata sallah ba to shi yasa imamu shaukani shi ma yana sallah sai rawani ya kwanci sai ya kama rawanin ya gyaggyara ya gyaggyara yace imama bi umama قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول يجي ويا سامو لابارن شيوا أبو ذر ينا شيوا مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم إن ذاك شا إن ذاك شاري إن ذاك سجدا وشي كشاري سودا يا هكا in kuma ma ka kyale kai su jada haka kai karfin hali haka tukatihi kenan ya ce ya fi lada a ka gyara ka samu nutsuwa don inda za ka yi sujada din nan mai yiwa ka hango abinda in kai sujada kai mai da numfashi zai shiga maka hanci ko goshinka zai taba abinda zai cutar da shi sai ka gyara ba wannan duk baya bata sallah baya nuna kuma kayi jafa'i babu ma ja'a fi taswiyati sufuf babin da ya zo na bayanin daidaita sahu ma'ana yaya ake daidaita sahu shin daidaita sahu na da muhimmanci to shi da abin da yake so ya nuna mutane ke ala haddathani yahya an malikin an nafi'in anna umar ibn al-khattab kana ya'muru bi taswiyati sufuf fa idza ja'uhu fa akhbaruhu an qad istawat kabbara sai na umar sai ce a tada ikama in an tayar dama akwai mutane wani da wani ku sai su je su duba duk sai sun zo sun bashi report sun ce duk sahu yayi daidai sannan sai ce Allahu akbar a fada- a fara sahu a fara sallah mana saboda muhimmancin sahu din akwai waɗanda aka wakilta ba a yadda kai ka gyara da kanka ba in aka ce ka gyara ka gyara to sai mutane akwai waɗanda aka wakilta kamar yadda aka wakilta mai kiran sallah da mai tada ikama waɗannan su kuma aka wakilta su su ne za su je su duba sahu ya daidaita an daidaita sahun ko ko ba a daidaita ba in ba daidaita ba sai ce da Allah ne yi gaba yi gaba kadan ko yi baya kadan ko daidaita sahu sai komai ya tsaf sai zo su ce ma amirul mu'minina komai yayi daidai to sannan sai ce Allahu akbar yuqalu kabbara idza qala Allahu akbar قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت مع عثمان بن عفان يتي ناكسن شيء تارد سيدنا عثمان بن عفان فقامت الصلاة سي أكا تاد إكامة وأنا أكلمه في أن يفرض لي an ta da ikama ni kuma na zo ina ta mishi magana ya kamata a bani ya kamata a bani ina bukata a yi min haihuwa zan yi amai da menene dai yana ta maganganu dai yana son a bashi wani abin falam azal ukallimuhu wa huwa yusawwi alhasba bin alayhi yace ban gushe ba ina masa magana shi kuma yana gyara inda za a zauna ko za a yi sujada da kafafu da takalmansa guda biyu ma'ana an tada ikaman ina mishi magana bai fara sallah ba yana gyare-gyare hatta ja'a rijalun har sai da mutane suka zo kad kana wakkalahum bi taswiyati sufufi sai da mutanen da ya wakilta su su je su daidaita sahu suka zo suka ce masa fa akhbaruhu suka ba shi labari anna sufufa qad istawat cewa tabbas an daidaita sahu fa qala li sa'annan sai ce min ni da nazo ina bara ko ina roko ko ina son a bani istawi fi saffi ka dai ka shiga sahu thumma kabbara sa'annan ya ce Allahu akbar aka fara sallah kenan باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة أستغفر الله أستغفر الله babin da ya zo na ɗora hannu a kan kirji a cikin sallah kabalu kenan ko kuma wani littafi ne wannan nawa ne ne قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال يتي من كلام النبوة شي ورنا شي فدا يتي من كلام النبوة yana cikin zantuttukan da aka samo daga annabawa ya zama karin magana ya bin cikon magana abinda suke fada shine idza lam tastahi fasna ma shi'ta in dai baka jin kunya in baka da kunya zaka iya yin duk abin da ga dama tunda baka da kunya dama kunya ke hana yin abin da bai dace ba ko mecece kunya me ake ce ma kunya alhaya'u inkisarun nafsaniyun ya'muru bi fi'lil jamil wa tarkil kabih wa wad'u al-yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra da kuma dora hannaye guda biyu dama akan hagu a cikin sallah fi salati a cikin sallah ya zaƙul yumna alal yusra ya ɗora dama akan hagu wata ajilul fitri yana cikin kuma abubuwan da annaba suke faɗa a gaggauta alfitr wal istina'u bis sahur a jinkirta sahur to gashi kuma sahihi ne ko da akwai wanda marfu'i da za mu karanta insha Allah ba cikin littafi qala wa haddathani an malikin an abi hazim ibn dinarin an sahal bin sa'd as-sa'idi annahu qala yace kana an-nasu yuqmaruna an yada'a ar-rajulu al-yad al-yumna ala zira'ihi al-yusra fi as-salati قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ينمي ذلك yace ana umurtan mutane kai dora hannunka dama akan hagu a cikin sallah ya ka sake hannu dora a dama dora dama akan hagu a cikin sallah wannan riwaya abin da abin da aka rawaito cikin muwatta kenan mun karanta cikin bukhari mun karanta cikin muslim cikin tirmizi cikin abu dawud ba inda ba a karanta ba to wannan mahallu shahid shine riwaya abin da imam malik ya rawaito kenan to me yake me yake faruwa ya aka aka samu hayaniya a cikin matsaloli din ne to yadda ake yi a samu hayaniya a cikin matsaloli din su ne imamu malik yana da almajirai wannan sai ce ga abin da ya rawaito wannan sai ce ga abin da rawaito an fahimta ko kuwa a wannan ya halarci matsala wannan ya halarci matsala kamar yadda kullum muke ba da misali an zo wajen sayyidina umar aka ce ga wani ya auri mace tana cikin idda bata gama idda ba ya aure ta shikenan manna wannan ai yayi kaza ai yayi kaza ai kaza ai kaza ai ba aure tsakanin su har abada hukuncin da aka zantar kenan sai wayannan suka fita suka tafi akan majalisar sayyidina Umar ga hukuncin da aka zantar duk wanda ya aure mace a cikin idda ba aure tsakanin za kashe za a raba auren sa'annan ba aure tsakanin su har abada zuwa can sai na aliyu ya iso ya zo fada ya zo majalisa ya zo ya samu ana sai ce me ya faru ne aka ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru sai ce a a in ni ne ba hukuncin da za a yi ba kenan sai na umar yana gaban sai na aliyu fa a shekaru a daraja a komai da komai amma sai ce to me za a yi ya ce in ni ne za a raba auren ta je ta cika sa iddan da take bata gama ba aka aurar da ita sa'annan wannan auren tunda an samu shubha an daura aure ta yi iddarsa shi ma sa'an nan a ba ta sadakinta a cikin baitul mali in ba shi da shi kenan sai sa'an nan in yana so ya aure ta in baya so kare aure ta sai na umar sai ya ji daɗin wannan hukunci ya ce la abqani allah bi ardi lasa biha ya abul hasan ba ya ji daɗi ba sai ya ji daɗi saboda sau da yawa suka shiga cikin matsaloli sai na aliyu shi ke zuwa yana shi ke zuwa yana zuwa yana warware musu wata rana sai na umar na zaune sai aka hada baki da wata mata ki kunya ta wani ki ce kaza kaza kaza kaza kaza sai ta je da ruwan kwai ta zuba jikinta sai ta bi ta fasa da ihu wani ne yazo zai fim fiade gashi ya zuba min ruwan shi a jikina a to lokacin sabai a ce ai wannan ai mas'ala ta rikice kenan ai kaza kaza ana shawarar ya za a yi da shi ma tukunna ba wanda ya taba tunanin cewa wannan shiri ne sai ga sayyidina aliyu ya zo me ya faru ce wane ne zai mata fyaɗe gashi har ya zuba mata ya zuba mata ruwansa a jikinta sai ya girye ce to ku kawo ruwan ɗimi kaɗan ku zuba kan wannan ruwan in ruwan kwai ne zai yi mai zai kame in mani ne zai narke da haka aka zuba shi aka ya kame sai ai ba kun gani sharri ne aka yi imam ali ya Allah ya bashi kokolwa mai mai wahala duk sa na mas'ala ta faru shikenan har yanzu a ce qadiyatun wala aba hasanillah to abin da yake faruwa kenan to kaga kissan wanda ya aure mace cikin iddarta da safe an ba da fatawa a wajen sayyidina umar wane ya fita ya kama hanyar garinsu ƙauyensu wannan ya je kura wannan ya je gezawa tun daga cikin mota za a yada mutum hamsin sun ji wannan ya je ya yada kowa ya je ya yada to hukuncin da ya zo sai na umar ya soke hukuncin safi din nan ya tabbatar da wannan hukuncin wayancan ba su da labari fa su sun tafi to wa'annan kuma ga hukuncin da suka samu su ma sai suka kama hanya wanda ya kama hanyar zamfara wanda ya kama hanyar kaduna wanda ya je abuja me ya faru kaza kaza kaza kaza to kaga matsala ɗaya an samu hukunci biyu kuma waje ɗaya to shi sa matsaloli sai an harhaɗa su kenan ko qawluhu wad'ul yumna ala al-yusra fi salati musnadun sahihun wannan turaku ma'ana kusoshin manya-manyan malaman malikiya suke magana da nake makaranta wannan in ka karanta littafi daya wata matsalan ka dauka waɗanda mazhabin duk suke hadawa sannan sai a cire abin da yake yafi مسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه شعبة والثوري وشريك شريك وأن من يمن يستابع سوسك رويته وأن حديثي لكما منظر الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلفت الروايات أي أنجكو وأن أبن يتبت وقد اختلفت الروايات عن مالك رواية سنشا بندق إمام مالك في ذلك abinda a rawaya sun zo kenan guda uku salasu riwayati ihdahuma riwaya ta farko tarkuha wa riwayat ibn al-qasim annahu irsaluhuma fi salati wa huwa qawlul lays mana ibn al-qasim abdurrahman ibn al-qasim da lays da manya manyan malikiya suka ce a'a ba za a yi ba وقد يتركها في كل صلاة لأنها عمل واعتماد يستعين به عند فعلها yace ai ba ba zai ba wa kad yatrukaha fi kulli salatin da kowace sallah ma ba za a yi ba saboda ai dogaro ne ake yi ba a son ai dogaro a cikin sallah a fahimci wayannan masaloli ar riwayatu thaniya ruya anhu an rawaito daga imam malik annahu yaf'alu zalika fi an-nafilati duna al-fariida yana yana yana dora hannu dama a hagu a cikin nafila amma ban da farilla li'annaha istikanatun wa khudu'un wa huwa sahihu ai dora hannu akan akan kirji alama ne na nuna kaskanci da menene da menene eh rawa muslim fi sahihihi umirna an nada'a aymanana ala shama'ilina fi salati an umurce mu mu dora dama akan hagu a cikin sallah wa kadru ya aidan anhu zalik warawa warawa ashab ga riwayan ashab wancan riwaya ibn al-qasim kenan da lais an malikin ashab shi ma almajir malik ne ga abin da ya rawaito wajen malik ce annahu la ba'asa bi zalika fil faridati wan nafila shi ma almajir imam malik ne yace ba laifi kai ka dora dama a hagu a cikin farilla ko nafila وروى مطرف وابن الماجشون وان من يمن مالك المجري امام مالك مطرف ده ابن الماجشون سكر رويته عن مالك انه استحسنه yace yana da kyau ya dace ka ɗora dama akan hagu a cikin sallah farilla ko nafila wara wal iraqiyuna malikiyan kasan iraq su kuma rawaito min asabina an malikin su ma daga malik suka rawaito fi zalika riwayataini sun rawaito riwaya biyu daga imamu malik al-istihsan wa thaniya al-man'u riwayatul ula ya dace riwaya ta biyu bai dace ba kar ayi ibn al-arabi yace ibn al-arabi yace ma ra'aitu man fahima al-mas'ala ghayra al-shaykh abi muhammad abdul wahhab akwai wani babban malamin malikiya cikin abdulwahab alkari abdulwahab ake ce mishi ya ce ai shi ya fi kowa fahimtar wannan matsalar saboda fahimtarsa cewa a ɗora hannu a yi menene ya ce a a a ba zance ɗora hannu ba ne zance mutum ya dogaro ne a cikin sallah ake cewa ya dace bai dace ba amma ɗora hannu a cikin gashi an ce a yi fa innahu qala shi ya ce laisa haza min babi wad'il yumna alal yusra duk wannan hayaniya da ake ciki ba zance ne na a ɗora dama a hagu ba a'a wa inna ma huwa min babil i'timad magana ake kan mutum zai dogaro a cikin sallah ko ba zai dogaro ba wallazi qala huwa as-sawab abin da ya fada shine daidai karshen magana sai ce shi abdul wahab qala abdul wahab shi abdul wahab min al ce al mazhabu ina mana al mazhabu مذهب المال آه با مز... با مذهب با المذهب مذهب المالكية وضعهما تحت الصدر وفوق السرة كدورا كركشن كجريكما كرجيكما كان تشيبينك وبه قال الشافعي شافعي يتي مذهب شافعي كنا وقال أبو حنيفة إمام أبو حنيفة يتي السنة وضعهما تحت السرة ahnaf suka ce sunna a dora karkashin cibi shi sa duk inda zaka je pakistan india duk wa'anda za gani su karkashin cibi kasa suke ji sai ya ce almas'alatu thaniya ad-dalilu ala sihhati mazhabi malik wannan ya fi kowa duk littafin da kuke karanta na malikiya wannan yana gaba da sufa shi malamin da ke magana ya ce abin da ke nuna cewa mazhabin imamu malik shine daidai na a ɗora kan kirji ma'ana karkashin kirji kafin cibin mutum ko ya ce abin da ke nuna cewa wannan shine daidai anna mata ta surra mahkumun lahu bi annahu min al'aura ya ce ai karkashin cibiyar mutum zuwa mara shi ai al'aura da yaushe za a ce kuma ya ɗora hannunsa a kai an ga hikima ko akan haka abinda maliki imam malik ya fada shine daidai falam yakun mahallan liwad al-yumna ala al-yusra kal fakhidhi yace nan ba wajen dora dama akan hagu bane wajen inda ake dorawa karkashin kirji saman me cibi shikenan babu wata magana da zaka je ka ce kaza kaza kaza kaza kaza tare da cewa an kai sallah sadalu sallah ka tayi kai kabalu sallah ka tayi amma kablu shine yafi wasu malamai suka ce sunna wasu malamai suka ce wajibi ne abinda ake nufi shine in kai sallah ka saki hannu sallah ka tayi in kai sallah ka dora hannu sallah ka tayi abinda yafi kenan an fahimta to duk a malikiyancin ka ba kai wa'annan ba kai ibn al-arabi ba ba kai baji ba kai duk wa'annan manyan malamai su ne turaku su ne kusoshin mazhabin malikiya to su wa'annan maganganu da muke cewa wannan almajirin malik ya ce ya rawaito kaza ya rawaito kaza to shine in ka je zaka rubuta lahallari ko ijma'i ko iziya ko kai zaka yi littafi ɗaya mazhabin ka ɗauka ka rubuta shine shi ka ce mazhabin maliku kenan to a eh ba haka bane ba haka ne tunda kai magana ɗaya ka ɗauko ka gina kai gini a kai to duk wanda zai zo ya karanta littafin ka ya zama almajiri akan littafin ka abin da ya sani kenan ga waɗanda suka yi rawaito maganan daga maliku kai tsaye wannan gare wanda ya rawaito wannan ya rawaito kaza wannan ya rawaito kaza ba haka bane ba to shi yasa duk abin aka ce maka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda za ka kalla shi ne in ka zo ranar lahira babu wani makhluki da Allah zai tambaye ka sai Muhammadu bin Abdullah duk abin da ka ɗauka daga manzon Allah kai in ka buga kirji ka je lahira Allah ce me yasa kai sai ka ce Muhammad ya ce in shi kai aiko mana duk wanda ka ce ka bi sai Allah ce shi na aiko maka a duniya da kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna duk sunan da ka kawo nan kayi shirka ba ka bane ba sai daga ce wa ashhadu anna muhammadan shi kadai zaka fada ka musulunta rasulullah tun a duniya tun a duniya kana mutun na mutuwa to a duniya mutun na mutuwa in mutun ya mutu duniya yake ko lahira eh ana saka mutum cikin kabari mala'iku za su ta da shi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha rajul ladzi bu'itha fikum wane ne ubangijinka in ba Allah kake bi ba wallahi ba za ka samu ba za ka samu sukunin fada ba harshen ba zai fada ba shin ya zama addinin musulunci shi ya dame ka ba siyasar ka ba ba kasuwancin ka ba ba duniyar ka ba addinin musulunci shi ya dame ka sai ga Allah ya tabbatar da digadiganka ya sa harshen ya bude ba ake ce rabbi Allah allazi khalaqani wa rabbani bi ni'ami kathira wa ma dinuka in ba addinin musulunci ne dame ka ba wallahi ba za ka samu sukunin cewa diniyal islam ba dinikal islam sa'annan kana abubuwan kana gabatar da abubuwa kan musulunci kana sa kafa kana shura musulunci ai wallahi ba zai yiwu ba ba can za ka tanaji wannan magana ba a duniyarka ka manta da siyasarka da kasuwancinka da mulkinka da komanka da jama'anka addinin musulunci shine gaba to shine in ka je cikin ramin kabarin sai Allah ya tabbatar da digadiganka a ce diniyar islam wa man nabiyuka wa kake bi sarkin garin shugabanka siyasarka kasuwancinka duniyarka wallahi in ba manzo Allah kake bi ba za ka samu sukunin cewa ga annabinka ba abin da yake annabinka shi za ka faɗa me annabinka a duniya wa yake shirya ma ibada addini wa kake bi to sa'an nan sai su ce wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum kaga sun shigar da kai mutumin nan da aka aiko muku me kake faɗa game da shi kaga sun yi maka abin nan kenan ku wallahi in ba manzo Allah kake bi ba za ka samu sukuni ba ya ce ha ha la adri amma in manzon Allah kake bi sai ka ce shine Muhammadu dan Abdullahi Allah ya aiko mana muka bi shi kaza kaza kaza kaza kaza kaza shine yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti wa fil akhirah sa'annan sai a ce to ka ci jarrabawa sai a bude masa hanyar wuta zai tsalle a ce ai ka riga ka ci jarrabawa wannan ba hanyar ka bace nuna ma akai kasan lalle Allah ya rufa ma asiri sa'annan sai a nuna masa kofan aljanna zai tsalle ya tafi a ce mai kake ci da baka razuwa zaman ka yake wanda baya yin wa'annan duk shi son zuciya duk man rabbuka sai ce ha ha la adri wa ma dinuka la adri sai su ce la daraita ai ta yi masa duka baki daya sai an gama ya fadi jarrabawa kenan sai a nuna masa ni'ima kofan aljanna zai tsalle ya tafi a ce ai ba hanya ka bace ba ka ba wannan hanyar baka yi aikinta ba sai a nuna masa hanyar wuta a azan Allah minan nar zai sheka da gudu a ce abinda ka tare da makanka kenan ina za ka abinda ke jiran ka kenan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم